nace بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح نو قوم حود نو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba da izinin Allah madaukakin sarki za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na kafar gida mai girma sarkin damba a yau insha Allah takwas ga watan zulhijj ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da 30 daidai ga watan uku 2023 gregorian calendar za mu ci gaba da karatu kamar da muka saba muna nan har yanzu a cikin kissar a cikin wannan sura mai albarka suratul hud alaihi salatu wassalam a cikin wato kenan kissar annabi shu'aibu ko alaihi salatu wassalam bayan da ya zo Allah madaukakin sarki ya umarce shi da kira mutane akan abubuwa guda biyu na farko tauhidi shine kada ta Allah madaukakin sarki na biyu kuma wato kenan ya hana su tauye mudu da kuma rage nauyin sikeli wayannan abubuwa a kansu wato kenan ya ci gaba da kiransu kuma suka ci gaba da jayayya a kai to shine yau sai Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim wa ya qawmi la jrimannakum shiqaqi ya ku mutane na kada wato kenan kiyayya da kuke nuna min kada ta jiɗe ku an yi sai bakun misalama a saba kawunohi har ya zama wato kenan kun jangolo wa kanku irin abinda mutanen annabi wato kenan nuhu suka jangolo wa kansu ni ne ba ku a ƙaunata ko kuma ni ne ba za ku karɓi gaskiya a gare ni ba sai kuka sa ƙiyayya tsakanina da ku to kiyayyar kar ku sa ta zama dalilin da zai sa ba za ku karbi gaskiya ba har matsala ta zo ta same ku irin wanda ta samu mutanen annabi nuhu wa kan hudin da mutanen annabi hud au kan misali ko ko mutanen annabi salihu alaihi salatu wasalam har ku yadda haka ta faru da ku wa ma kawo lutin minkum bi ba'id ai mutanen annabi lutu ma ba a nesa suke da ku ba anan malam yake cewa fadin Allah da yake cewa ya kome la yajriman da kuma shikaki ai abin da yake nufi la ya hamilan da kuma adawati kada gaba da ni ta zama ta ɗebe ku wa buguzi da ƙeya da kuke min kar ta zama ta ɗebe ku alal israri alama an ta alaihi min alkufri ya zama kun doge akan abin da kuke a kansa na kafirci ya zama ku ci gaba da kafircin ku dan ma wato kenan ku bata min rai kada ku yi haka wal fasad da abin da kuke da kansa na wato kenan basadi in kun yi haka fa sai ku musulma asaba qauma nuhi to lalle abin da ya samu mutanen annabi nuhu zai samu zai sadu da ku da kuma mutanen annabi hudu da mutanen salihu ga kuma mutanen annabi lot ma ba a nesa suke da ku ba kamar wannan abin da ake karantar da mu shine gaskiya kwaya ɗaya ce kuma gaskiya ana karbanta a gurin kowa ko da a gurin jahili ne wal haqqu maqbulun wa lam jahili gaskiya ana karbanta ko a gurin jahili ne ko a gurin kafiri ne ko a gurin waye in dai gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al hikmatu dalatul mu'min fa haisu wajadaha akadaha ita hikima ita ce kalma ta gaskiya kenan kayan mumini ne wanda ya bace masa in ga kayan sai ya dauka kawai a ko ina ne wai kuzul haqqa la yadurruka min ayyi wa'in kharajat ka karbi gaskiya kar ka damu da ta inda ta billo kar ka damu da ta to yanzu ya fada musu gaskiya amma kuma tunda akwai matsala tsakaninsu da shi ba za su karbe ta ba tunda shi ne ya fada kaga duk mutumin da yake haka nan wato kenan akwai hikima rashin hikima cikin lamarinsa duk inda abu mai alkhairi ya fito ba damuwa ka gurin wanda ya fito ba sai ka rufe ido ka sai ka dauke shi kawai duk inda matsala take dan ta fito a gun wanda kake so ko gurin wanda kake kauna shikenan sai ta zama abu mai kyau ba zai yiwu ba ko kuma abin da yake mai kyau ya fito a gurin wanda baka so shikenan tunda ba ba shi bane ko a tunkuɗe a idan aka yi hakan nan to ba a hikima ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya halaka waɗannan mutanen da aka yi ga mutanen annabi nuhu da mutanen annabi salihu da mutanen wato kenan annabi lot don haka sai Allah madaukakin sarki yake ce musu to waɗannan mutanen fa musamman na annabi lot ba nesa suke da su ba wa ma gamu lot minkum bi ba'id kila almuradu fi zaman ana rufe wato kenan ai ba shekara nawa ne ma shekarun ba su yawa ba kwanan nan aka halaka mutanen annabi lut amma malakata da yake cewa ana nufin wato ke malakata da yake cewa abin da ake nufi inna ma huliku baina aidikum bil amsi anan jiyajiyar nan aka halaka da su wato kenan kaman kaman jiyajiya aka halaka su shine abin nufi kaman jiyajiya aka halaka su ba a ne su wato kenan suke da kowa wani kawai yake cewa a'a wa ma lodin minkum bi ba'idin fil makani ana nufin guri kenan tsakanin garin ku da garin lodu sodom kilomita nawa ne maka ai ba wani abu mai nisan gaske bane ballantana abin nan har ya zama kun manta da wancan abin abin da aka yi shi kwanan nan kuma zai daukan duka biyu tsakanin garin annabi madiyana na annabi shu'aibu da sodom na annabi lutu wurin ba mu nisa sannan zamanin ma kuma ba wani lokaci ne aka dauka mai tsayi ba duka zai iya hada wato kenan wannan guda biyu bai kamata a ce ka ga danja da idonka ko ka ji labarin ta ba tare da jimawa ta hanyar da wato kira aka samu tawatur ta yadda babu karya a cikin lamarin kuma duk da haka ya zama kai baka dauki wa'azi ba baka dauki wato kenan izina ba kaga in aka yi hakan nan sai zama wato kenan babu hikima a cikin lamarin واستغفروا ربكم توجه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
Allah maraukakin sarki ya ce sai annabi shu'aibu ya ci gaba da ce musu istaghfiru rabbakum lalle wato kenan ku nemi gafara ubangijin ku min salifin zunubi akan wato kenan zunuban ku da suka riga suka gabata ku tuba wa Allah malaikai already ku riga kun yi kuskure kuma lokaci mai kure ba za ku iya tuba ku tuba sun ma tuba ilai sannan sai ku tuba zuwa gare shi ku nemi gafaransa cikin abin da ya gabata sannan ku tuba cikin abin da zai zo wato kenan nan gaba haifi ma ta sabbilu nahu cikin abin da za ku fuskanta min al'amali a sayi'a na ayyuka wanda suke wato kenan munana inna rabbi lalle ubangiji na rahimu shi mai yawan wato kenan jin kai ne Allah madaukakin sarki yana jin kai idan yana tausayawa yana tausayawa ga duk mutumin da zai shiga halaka Allah wadda kuke suke baya son ku halaka don haka ku tuba zuwa gare shi ku kowa zuwa gare shi wadudun mai nuna soyayya ne mai nuna soyayya ne annabi sasa ya ce ta zawajin waludal waduda ko auri mata mai yawan masu yawan hayyafa masu yawan soyayya to Allah madaukakin sarki daga cikin sifinsa alwadudu wato mai nuna wato kidan soyayya wato kidan yana so shi kuma so da kuke gani in ji hausawa suka ce wai hana ganin laifi ne idan Allah yana son ka to yakan kau da kai akan laifuka ka dewa don haka duk abin da za ka yi ka ja soyayyar Allah madaukakin sarki to ka yi za ka yi kawai sai so hana ganin laifi ne yawwa aka ce lallahu afrahu bi taubati abdihi wallahi Allah madaukakin sarki ya fi kowa farin ciki da tubar bawansa min min ahadikum sama da ɗayanku sakata ala ba'irihi wanda ya fadi akan raƙumin sa wa kada adallatu fi ardi falati ta jefa da shi wata kira a ƙasa wadda suke jeji mai yashi yadda ake kwatanta wannan kamar misalta in ka shiga Nijar tsakanin Nijar da Libya in ka je wannan sahara desert din za ko inda za ka tafiya ta kilomita dubu a cikin yashi ne kawai babu bishiya babu inuwa babu komai to ɗayan ku yana kan raƙuminsa yana zai tsallaka misali a ce daga agadas zai tafi cikin libya ya yi tafiya ta kwana ɗaya da yini ɗaya kan rakumi abincinsa na iyaka wannan tafiya yana ciki abin shansa yana ciki komai da komai nasa yana ciki sai ta doka shi ta gudu ya zama wata kenan ya rasa inda zai sa kansa da kafa ba zai iya fita gabar ko yamma ko koma baya ba sauraka mutuwa za ta same shi a ko'ina ne kishirwa da yunwa za su kashe babu inuwa babu gari babu jama'a babu yadda zai musamman a irin tafiyan da sauraka sai san samu wani guri sai je kwanta kawai na jiran mutuwa idan ya tabbatar kawai ya yanke kauna sai gata ta dawo sai lallaba lallaba sai kama linzamin abin da ragamarta ya tabbatar tana hannunsa ga abincinsa ga abincinsa ga komai a kusa wani irin farin ciki zai na dawowan wannan rakuma laifi ba ta yi ta doka shi ta gudu kuma amma ga shi yanzu ta dawo wani irin farin ciki zai to idan bawan Allah ya saba wa Allah sai ya dawo to farin cikin da zai yi har ya fi na wannan mutum saboda haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wadanda take ce inna rabbi rahimun wadudun lalle ubangijina wato kenan mai jin kai ne sannan kuma mai nuna soyayya ne to farin cikin Allah maɗaukacin sarki in ka tuba a kan laifi har ya fi na wancan mai rakuma kuma ku lura aka tambayi balarabiya aka ce wake ka fi so ta ce yayanta a cikin yayan wanne ta ce ƙaramin ciki in ba ƙaramin ba ta ce marar lafiyan ciki ta ce ƙaramin ciki har sai ya girma sagiruhum hatta ya kura ta fi son ƙaramin duk da manyan bayan su suke daukar ɗauniyanta su jeji su dawo su kawo wanda su kawo su wana amma kuma uwa ta fi son ɗan kankanin yaran baya mata kuma komai shi kan ɗauniya ne ma amma ta fi son sa ta ce sagiro an hatta ya kubura don haka ba za ta ga laifin wannan yaran ku je ku sha wahala ku manyan ku kawo abinci in ɗaya ya taba shi a cikin ku sai ku gabaci ranta haka dogo ko kuma ta ce mariduhum hatta yasiha in duk lafiyar su ɗaya su ɗaya to amma akwai ɗaya baya da lafiya to ta fi tausayin marar lafiyar har sai ya samu lafiya ku je ku yi wahala ku kawo a zo ta ɗiba wanda za ta ce sai ta hana kanta sai ta ba marar lafiyar kuma in kuka taba shi ku ga ɓacin ranta saboda ta fi son sa haka ne son zai hana ta ga laifinsa haka ne sannan sai ta ce kuma fakiruhum hatta yastagni idan duka sai sun su daya amma wannan talaka ne wannan yana da shi wannan yana da shi wannan shi ta fi son wannan wannan mara shi duk haka yake ko ba za ta ga laifin sa to ubangiji Allah madaukakin sarki yana son bawan sa mai saban saboda ya dawo to idan ya dawo Allah madaukakin sarki sai ya rufe dule fufukan sa gaba daya sai ya gafarta masa inna rabbi rahimun wadu kalu ya shu'aibu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رحلك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز Allah madaukakin sarki ce sai mutanen nan suka ci gaba da cewa ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma nafkahu kathiran ba ma fahimtar yawa-yawan min kaulika da maganganunka da kake yi kacewa da kacewa da mu ba ma ganewa kuma a zahiri fa ba wai ganewa ne ba sahi ba ba su yadda da shi bane kawai abin da ya faɗan ne ba su yadda ba ya sa ba za su gane ba da ya faɗa musu abin da ransu yake so za su gane amma ya faɗi abin da ransu yake so za ka suka ce mana fa kasiran mimma ta ƙulu yawa-yawan abin da kake faɗa kuma ma gane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai mutane sun mutane maka sun yi masa abin ko sun fara masa maganganu shigen irin wannan to kace ba ma fahimta zaka ce har zaka ce wa min bainina wa bainaka hijabun ko ba ma fahimtan abin da kake kake fadan kai mu tsakanin mu da kai ma shamaki ne ba ma maganin ka ba ma ganewa komai da komai me yasa saboda abin da suka fada bai musu dadi ba abin da annabawa suke fada bai musu dadi ba za ka ga da yawa daga cikin mutane gaskiya ba sa son ta ba don koyo saboda gaskiyar ba ta musu dole musu da abin da rasu yake so ba ba kuma kai kamata ya kasance ba domin gaskiya ita ce gaskiya ita ya kamata a karbe ta ko mi dacin ta bahaushe ya ce cewa gaskiya daci gare ta ko to ko mi dacin ta ita ya kamata a karba kar dacin ta ya hana ka wato kenan karbanta yawwa wa inna la raka fi na da'ifan suka ce masa ya kai shu'aibu mu fa muna ganin ka wato kai nan kai kana da rauni a cikin mu sa'id bin jubair yake cewa da sufyan sauri suka ce kana darirul basri ya kasance wato kin ya samu matsalar ido a ƙarshen rayuwarsa wa kala sauri har ya sufyan sauri yake cewa kana yuqalu lahu katibul anbiya'i ya kasance ana masa kirari da cewa shi ne katibul anbiya'i wato da'ifan da suka ce yana nufin wani yana da ba ka ba na bishabi mutum ne wanda yake mai kudi kuma dan dangi kuma yana da yaya kuma yana da jama'a amma da karshe ya samu matsala wato ginin raunin ido kuma Allah madaukakin sarki ya bashi baki don haka in an ambaci in an ambaci annabi shu'aibu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai ce Allah ya masa rahama ya ce kana qatibul arabi ay qatibul anbiya ya kasance wato kenan shine orator a cikin annabawa ya ake fasara oreto da hausa wala ya ake fasara yau wanda fi kuwa iya magana da in yazo yana magana in zai iya tsara ku gaba ɗayan ku komi yawan ku kuma zai iya gamsar da ku annabi shu'aibu Allah madaukakin sarki ya bashi iya magana don haka cikin annabawa ya zama wato kenan yana kan gaba a wajen wato kenan iya tsarin magana ta yadda zai gamsar da mutane amma duk da haka da yake gaskiya yake dauke da ita tun ya yi fada ya fada gashi sun gane amma bata musu wani shekai mu ba mu gane ba ba don kuma kuma da su samu ba su son gaskiyan kenan ko ta haka annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam duka ce masa walau la rahatuka ai wa inna la nakfina da iman ko law la rahatuka wallahi inda ba dan ma jama'ar ka ba larajamnaka wallahi da mun jefe ka ba gaba daya ai suka ce wato kenan kaumuka inda ba dan mutanen ka ba laula mu'tazzatuhum ba dan daukakar su da izzar su ba alaina akan mu ba dan danginka muna suna da mutunci suna daukaka a kanmu ba wallahi la da jamnaka bil hijarati da mun jefe ka wato kenan da duwatsu wakila la sababnaka wani kawai suka ce wallahi da mun kutuntuma maka ashar zagin kaza mu ci maka mutunci kaza kaza kaza da sauransu to amma muna jin nauyin mutanen ka dan haka ka kame kanka ka kame mutuncin ka daina faɗa mana irin wannan magana ka daina cewa abautawa Allah shi shi kadai ka daina cewa kuma wato kenan a rika cika mudu wa ma anta alaina kuma kai din baka kasance azizin buwaye ne a gare mu ba ai ma'anansa shine laisa indaka lana mu'azzatin baka da wani abu na buwaya wai ba kafi karfin mu bane ba fa bar ganin kana da kuɗi kana da ƴaƴa kana da dangi kana da kome ba fafin karfin mu kai ba saboda ka in ka takura ka matsa wato kenan zamu iya maganin ka da haka ya kamata ka fahimci wannan qala ya kawai
قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط
Allah madaukakin sarki ce qala ya qaumi annabi shabu yace ya ku mutane na arahat ya azza alaikum min Allah yanzu da ƴaƴana da jama'ata da dangina su ne wato kenan kuka bi jin nauyin su akan Allah madaukakin sarki eh iyalai na menene su dangina menene su Allah madaukakin sarki shine wani abu bai kamata a ce wato kenan su ne za su suka zama wato kenan suka fi buwaya a gare ku akan Allah madaukakin sarki ba ya qulu atatrukuna ni li ajli qaumi shine wato yanzu za ku min kara saboda mutane na wala tatrukuna ni ba za ku min kara ba wato kenan izaman li jannatin rabbi tabaraka wa ta'ala saboda girmama aljannar Allah madaukakin sarki ba ku san shiga aljanna saboda kaunin shiga aljanna ba za ku bi Allah ba ku mutunta ni sai dai saboda sauran mutane na a wannan al'amari wata kenan bai dace ba an tanalu nabiyahu ba ku jin shakkar ku zama kun ci mutuncin annabinsa bi musa'atin da wato kenan cutarwa wa kanta kasu kitaballahi gashi kun riki littafin Allah madaukakin sarki wara'akum zihiriyan bayan ku wato kenan abun mantawa ba zahariyan ba kun dauke shi zihiriyan ai wato kenan littafin Allah kun dauke shi abun mantarwa ba ku damu da shi ba ba ku kula da shi ba haka ya kamata wato kenan ya zama ya lamarin ya kasance akan akan a wannan wato kenan ba na ba su muku karfa ku kun dauke shi kun jefar da shi ta baya kun manta da shi ai ma'ana la tudi'urahu ba kwawa Allah madaukakin sarki da'a wala tu'azzimunahu ba kwa girmama littafin Allah madaukakin sarki Allah ya aiko da sako da littafi ba kwa mutunta wannan littafi ba kwa girmama Allah ba kwa wato kenan abin haka ya kamata wato ya kasance sai dai ku girmama mutane na ku mun kariya saboda mutane na kamar wannan yana karantar da mu cewa da yawa daga cikin mutane suka yi wani abu ba dan Allah bane ba dan Allah bane suka yi wani abu dan wani saboda haka shi yasa riya ta yawa a cikin mutane shi yasa aikin alkhairi zaka ga da zaran bayan baka nan sai ya gagara sai a rasa abin da ake kira alwafa alwafa shine wata gina alkawari da amana da mutunci da yake tsakaninka da mutum ya zama ya kada rike shi har ya zuwa ƙarshen rayuwa har ya zuwa ƴaƴansa har zuriyarsa har menene amma da zaran wani ya kau shi ke sai ga bayan danginsa sun shiga cikin abin nan yayansa sun shiga cikin kaza babu kula saboda yawanci mutane suna yi don idan wani to kaga wannan annabi shu'aibu alaihi salatu wasallam ke ce musu hakan din ba daidai bane ku yi abu dan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kaurace aljannarsa inna rabbi lalle ubangiji na Allah madaukakin sarki muhitun yana kewaye bi mata malun da duk abin da kuke wato kenan aikatawa ai ma'anansa shine huwa ya alamu jami'a amalikum dukkan abin da kuke aiwatarwa Allah madaukakin sarki ya san su wasa wasa ijazikum da sannu kuma Allah madaukakin sarki zai sakamta muku a kansa wanda ya dan Allah ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته لدين يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صدق كوي دان الله مدوكين سركي ويا قوم ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا inni ma'akum raqib Allah madaukakin sarki yace Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam lamma la ya isa lokacin da ya yanke kauna minista jabati cewa ba za su ansa masa ba ba za su ansa kiran nan lahu a gare shi ba sai yake ce musu ya kaum ya ku mutane na imalu akan alama kanatu to yanzu dai za a sha ta layi tsakanina da ku ku je ku yi aiki da abin da ku kuka fahimta ku yi aiki da abin da kuke da iko a kansa ai ma'ana wato kenan ku je ku yi aiki a ladari katikun akan hanyar da ku kuke gani shine daidai din ko yau ku je ku yi amma yanzu wannan ya ba su lasin su je su yi ne kenan ko menene a amma lai cewa haza tahdidun shadidun wannan wato kenan kamar wato ne threat ne barazana ce ok ba za ku yi abin da na wata ku je ku yi abin da ranku ke son shine abin da ake nufi wata kenan kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shit ai kaga irin wannan magana ne gashi annabi ai aya shu'aibu alaihi salatu wasallam yace ya kome malu ala makanatu ku je ku yi akan yanda kuke gani shine daidai ku je ku yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle daga cikin mutane abinda mutane suka riska min kalamin ruwatul ula cikin maganganun annabcin farko ma'ana abinda annabawan da suka fada akwai wannan kalmar shine idza lam tastahi in dai kai baka jin kunya baka jin tsoron Allah ko fasna ma shi taka je ka aikata abinda wato kenan kaga dama yanzu annabi shu'aibu ya ce musu shikenan eh malu ala makanatu ku je ku yi aiki wato kenan akan fahimtar ku shikenan inni amilun ni ma kuma zan aikata akan tawa fahimta ai ni ma zan aikata wato kenan ala darikati akan hanyata ku je ku yanda kuke gani shine daidai ni ma zan yanda nake gani wato kenan shine daidai amma fa ku sani sofa talamuna da sunnu za ku san man yatihi azabun wane ne azaba za ta zo masa wane ne azaba wannan in mun dauke ta a wata zahiri in mun dauke ta a zahiri a wani wani hanya kuma kamar yana so ya karantar da mu cewa ko kowa ya je ya aiki gwargwadon abin da yake gani shine daidai in dai abin da kake a kansa daidai ne to shikenan yanzu ba za ka jira wani da wani ba saboda jiran wani da wani mai yawa zai iya dakilar da kai mun fahimce shi in mun ba shi fasarawa da take mai kyau kenan duk abin da mutum yake a kansa na aikin alkhairi saboda sau da yawa jiran wani yakan dakilar da wani sauraron wani yakan dakilar da wani kuma jiran wani yakan sa wani ba zai zima ya ci gaba ba duk abin da za ka yi musamman ta bangaren aikin alkhairi to karka jira kawai don allah maɗaukakin sarki cewa yi wa fi zalika faleta na fasil mutana fi suna a cikin aikin alkhairi to masu gogoriyo su gogoriyo masu rige-rige su rige-rige don haka annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam ya ce ba zai jira su ba don haka yace inni aminun ala dariqati ni ma dan je na ci gaba da aiki nake akan hanyata kuma har yanzu na karantar da mu cewa kar ka bi mutum akan abin da ba daidai ba yayi yayi sun ki ko yanzu maimakon ya bi ko ya ce wa eh ma ana illa min guzo illa min guzo yata in gawat gawaitu wa in tarshad guzayyata arshidi ko ni dan kabilan guzayya ne in ga wat idan ta halaka ga waitu ne ma zan halaka tare da su wa in tashir guzayyata amma in guzayyata zama akan hanya arshidi ni ma zan zama akan hanya saboda shi yana tare da mutane kawai when at rome do as romans kana roma ko sai ka je kai abin da romawa suke in kana gurin kafirai ka je abin da ake kafirci ake in kana gurin mutanen kirki ka je kai abin nan ko yawwa to irin wannan ba aqida ce wanda take mai kyau ba a bisa karantarwa irin ta annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam kuma qur'ani ya tabbatar da wannan tara abin da yake aikin alkhairi shine wato kina abin da ya kamata mutum ya dora kansa sai ya ce musu idan kuma kuka tafi a kai za ku sani wane ne azaba za ta zo masa yukzihi wanda za ta zama ta tabuka da shi wa man huwa kazibun wane ne kuma makaryaci kaman wato kenan wani tahdidi yake sake musu wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin mu ne wa inna mu ne mu musulmi da muke kiran ku aw iyyakum ko ku kafirai la ala hudan suke akan shari'a aw fi dalalin mubin kaga wani wani kyakkyawan takasimi na balagan alqur'ani da yace inna sai ce la ala hudan au iyakum sai ce la'ala au fi dalale mu da muke kan gaskiya ko ko ku ne kuke kan bata eh abin da dan kama da yayansa ku za ku tafi gona ku noma ni in tafi kasuwa ko ni ne zan tafi kasuwar ku ku je gona eh eh ku za ku je gona ku yi noma ni in tafi kasuwa ko ni ne zan tafi kasuwar ko ku je gona akwai mummunci a liman to haka ne wa inna au iyakum la ala hudan au bi dalalin mabi so da haka da sannu za ku sani waye azaba za ta zo masa sannan kuma wannan azaba in ta zo ta wato kenan za ta tantance waye makareci ai minni wa minku tsakani tsakani na da ku da haka sai ce musu wartaki mu ku jira ai irtaki mu intaziru ku jira ku sarrara ku gani in ni ma'akum ni ma tare da ku raqibun ina mai jira wato kenan akan al'amarin mu jira mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai zai abin zai zai hukunta a yanzu ba zan iya kawo muku azaba ba ko ba abin da zan iya muku amma ni da ku mu jira mu gani kaga wanda kamar magana ce ta mai yaqini akan abin da yake akan sa baya shakka baya tambaba a ciki kuma ya tabbatar cewa lalle hukunci zai zo shi za a yanka tsakani a gane wane ne makarci wane ne wata kina mai gaskiya to mu jama'a
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Allah madaukakin sarki ya ce walamma a amruna lokacin da lamarinmu wato kenan yazo najjayna shu'aiban sai muka tsayar da annabi shu'aibu walladina amanu ma'ahu da wanda suke imani tare da shi bi rahmatin minna kuma rahama mu da jin kanmu ita ta sa wato kenan muka tsayar da su ba da aikin su ko dabarar su ko hikimar su ba a nan allah maɗaukaki ya ce wala ma ja'a amurna yayin da wato kenan uban al'amarin mu ya zo a cikin wannan sura an yi amfani da wannan kalma wala masu wajen hudu wani gudu ce falon ma ja amurna wani gudu ce falon ma ja amurna falon ma ja amurna sau biyu falon ma ja amurna sau biyu mai bambanci tsakanin walan ma da falon ma malamai suka ce ita wannan fadin nan fa'o ta'aqib ne a cikin akwai a cikin adawatul rafi akwai alfa'u fa'u kuma kala kala ne dai daga cikin su akwai at-ta'qib shi da tana nuna mubasharatan faruwar abu walamma jaa amruna lokacin da al'amarin mu yazo shi najjayna shu'aiban sai muka tsayar da annabi shu'aibu amma a baya yace fartakibu inni ma'akum raqib ku jira ni ma zan jira tare da ku kamar yana nuni cewa daga lokacin da shu'aibu alaihi salatu wasallam yayin wannan magana an dan samu lokaci tukun sannan al'amarin Allah ya zo shi haka dai sai za ce wala ma ja amruna din amma idan daga maganar abin ya faru babu wani lokaci mai tsosai a ce falamma mun gane yawa kamar yadda ke ta summa amatahu fa akbarahu to kafin yana ce summa idza sha an shara summa menene summa ko menene bayanan da farkon ayan ne kalla lamma yaqdi ma amara wal yanzur al insan ila ta'ami inna sabba abaya kadan baya kadan menene ma akfarahu min ayi shay'in kalakahu min dudu fadin kalakahu faƙaddara sai ya ce sun masabila ya tsara daga lokacin da aka halishi dan adam da dogon mani kafin lokacin da za a buɗe masa hanya ya fito duniya ai akwai ɗan jinkiri haka ne sun tana nuna taƙibi amma da taraki kaɗan mun gane sun masabila da lokacin da yake cewa min nufatin khalaqahu faqaddarahu daga dugan mani Allah ya halice dan adam ya kaddara masa wannan rayuwar sai ce sun masabila ya sarahu sai hanya ya bude masa kuma wanda zai fito duniya bayan sai ce me summa amatahu daga lokacin da dan adam ya fito duniya zai iya shekara goma zai iya hamsin zai iya ɗari summa amatahu sannan sai ya kashe shi ko sai ya ce fa aqbarahu daga ya mutu kuma zuwa binnewa babu tsawon lokaci don haka sai aka yi amfani da fa'o ta ta'akibi mun gane wannan yawwa kamar yadda mutanen annabi ludu allah madaukakin sarki ce falan ma ja amruna ya ja'alna ha aliha safilaha kaga ita ce da falan ma yi amfani amfani da fa'o ta'akibi lokacin da al'amarin mu yazo sai muka dauki garin ta kasar sai muka kife shi sau da tsakanin wannan labari da yin haka ba lokaci mai tsanani shi sa aka amfani da falamma sau da falamma guda biyu na wannan za ka samu duka abu ne yana faruwa mu ba sharatan amma in ya zo walamma za a yi dan samun jinkiri wato kenan kadan mun bayanci wannan shi ne bambancin waɗannan allah madaukaki sai ke ce walamma ja amruna najjaina shu'aiban sai muka tsayar da annabi shi'aba najja kalimar najja din ya kamata mu fahimce ta sosai mun tsayar da annabi shi'aba asalin kalmar a larabce tana nufin makanin murtafi wuri wanda yake wato kenan mai dan tudu hakan nan su larabawa da suna yaman ne gaba ɗaya su lokacin da ruwa ya zo ya musu barazana ya musu bala'i kamar da ake ci Allah ya bada kukin sarki yake cewa jannata ne an yamini wa shimalin ko la karkana li sab'in fi maskanihim aya jannata ne an yamini wa shimalin kullu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur to har dai inda yake cewa fa ardu fa alsanna alaihim saylal arid to wannan sayl da aka turo musu ruwa da ya zo ya karye wannan wannan saddu ma'ruf din wannan na yake kiransa dam na ma'aruf da Allah ya aiko ruwa zo ya karya shi to yanzu ya cinye kasashen larabawa gaba ɗaya sai zama wanda ya fita daga cikin ruwa je ya hau kan tudu ya hau kan abin da ake kira annajuwa kamar wato kenan ya tsira kenan daga abin da ɗin wadda sauraka shi ne sai larabawa daga lokacin sai suka fantsama wa'insu suka yi madiyana wasu suka yi madina wasu suka yi makka wasu suka haka dai laraba suka fansama sai zama laraba suna jin tsoron ruwa sun kwammace su je su zauna in za su sha wahala wajen neman ruwan sha a kansu da kuma dabbobin su maimakon su zauna a bakin kogi ma'ana sun hau kan najuwa sun hau kan wato kenan tudu kamar da bahaushe ma yake cewa mun hau tudun wato kenan na tsira to wala ma najjana shu'aiba ko ala wala mata amrana naje na shu'aiban da lamarin mu yazo sai muka tsayar da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalamu alazina amaru ma'ahu da mutanen suka yi imani tare da shi muka tsayar da su biyar rahmatin minna da jin kai da gare mu mun sha karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yaj'a ahadun minkum bi amalihi ko babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa zai tsayar da shi sai suka ce hatta anta ya rasulullah har ka ya maza Allah ce hatta ana illa ayyata ga mandanin lahu bi rahmatin minhu fardh ni ma sai dai in Allah ya lullube da rahamansa da kuma wato kenan falalarsa da haka su ma da rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsere da su ya Allah mu maka tsere da mu rahamanka wa ka zati allazina zalamu sayhatu sai Allah maɗaukakin sarki wato kenan yasa wato kenan asaiha shine wato kenan tsawa sai ta zo ta kama wato kenan waɗannan mutanen sai ta zo ta wannan tsawar da ta zo ta kama su ita ce amurna din da Allah yake cewa wala ma jaa amruna lokacin da umarnin mu yazo shi to umarnin shine ai musu tsawa wato kenan a halaka su shine wato kenan shi kuma umarni duk inda aka samu umarni za a samu amir za a samu ma'mur za a samu ma'mur amirun a za a samu duk inda aka samu amru shine umarni za a samu amir shine wanda ya umarnin za a samu ma'amur abinda aka yi umarni sai ma'amur bihi abinda aka yi umarni wato kenan da shi Allah madaukakin sarki shine mai bada umarni akan komai shi ya duniyar nan baki ɗayanta duk abinda ka ga yana faruwa umarnin Allah ne in Allah ya ce abu kaza zai faru to tabbas zai faru tabbas zai faru idan kuma kaga Allah madaukakin sarki ya faɗi abu zai faru to sai kuma wato kenan misali a cikin maganganunsa a cikin alkur'ani sai kuma ka ga a zahiri baya faruwa wato kenan a kasance to akwai nakasu da wata illa cikin wani dalili da yake sa wannan din bai faru ba tunda ba magana Allah da tabbatacciya ce bari ba da misali Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna rundunarmu sojojinmu su ne masu galaba rundunar Allah su ne masu galaba wannan magana ce ta Allah kuma haka take tabbacacciya haka take kuma babu shakka babu tambaba a kanta to amma ina situation waya bai ga rundunar Allah sojoji musulmi za su tafi yaƙi kuma su ba su ci nasara ba to kuma ga maganar Allah kalamullahi alqur'ani sannan kuma ayatul lahil kauniya abin da ke faruwa a zahiri shine ba su ci nasaran ba to shine sai aka ce akwai wato kenan wani sharadi na jundiya din da ba su cika ba wa inna jundana to sojojin mu din ba su cika wani sharadi na kasantuwar su sojojin mu ba don haka shi yasa matsalar za ta faru sai ba za a ci nasara ba amma da 100 bisa 100 sun cika to tabbasu ne misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud yace wa wasu sahabbansa ku tsaya akan dutsen nan kar ku sauka sai in ni ne nace ku sauka gulibna aw sirna ko an yi galaba akan mu ko mun ci nasara akan mu ba jindillahi bane jindillahi ne sai suka ga an fara cin nasara sai suka ce a shi kira da al'amur mu sauka kawai nace shugaban sai ce masa mm kar ku sauka da bisa sai ce kar mu suka ce wallahi za mu sauka ai dama makasudin shi ne wato kenan nasara ko mun ci nasara a cikin mutum hamsin arba'in sai suka sauka sai rage mutum goma don haka da ikrim bin abi jahal da khalid bin walid suka kewaya ta bayan dutse suka zo suka kashe mutum goma nan sai suka sako musulmi ta baya sai ya zama abubuwa sun faru ko amma sabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillahi ko saboda haka kaga yanzu rashin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan rage musu wani sharadi daga cikin sharadin su na kasanto su jundana don haka shi sa al'amarin Allah anan ya samu wato kenan tasgaro a sakamakon wato ke wani sharadin da bai zama ya cika ba to saboda haka wannan sharadin na umarnin Allah madaukakin sarki inda ya tabbatar kuma kuma ya shiga shi ba tabbatar babu abin da wato kenan zai hana shi faruwa ta haka wannan umarni shine wato kenan aka zatin lazira zalamu as-sayha kara wato kenan sai ta kama wannan azzalumai fa azbahu jathimina sai suka waye gari dukkan su a gurfane fi diyarihim a cikin wato kenan gidajen su ai ma'ana jasimina dukkan su wato kenan a gurfane hamidina sun yi shiru babu motsi la haraka bihim babu wani sauran motsi a gare su wa zakar hahuna annahu attatum saiha annan kaga Allah madaukakin sarki ce tsawa ne ta zo musu ko amma a cikin suratul arafi fa sai yace rajafa fa kaza tun rajafatu rajafa jijjiga ko amma a cikin suratul shu'ara fa sai yace azabu yawmuz zillah wata azaba ce ta kaskanci wato kenan ta zo musu to in ka tattara waɗannan abubuwan wato kenan akwai tanakudi na cikin ayan alkur'ani nan ya ce kara ne can ya ce jijjiga ne can ya ce azaba wato kenan ta kaskanci dan ka duba sai ga duka kusan abu ɗaya suke tsawar da ta zo tan mai karfi ne hatta jijjiga guri saboda da tsawar da jijjiga da sun faru sannan walakancin kuma ya samu da su wato kenan a wannan lokacin saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce sai wato kenan suka waye gari dukan su matattu wato kenan a cikin gidajen su ka allam allam Ya gano.
yaghnau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud Allah madaukakin sarki ya ce ka allam ya ga dauha a kaman dai ba su ba kaman kai ka ce ba a yi su ba ina su to yanzu ina labarin su babu rayuwar su ku yi nazari shekara nawa ne kadara ba su shekara ɗari ɗari yau daga lokacin da wannan hadisa ta faru zuwa yau shekara dubu nawa wannan alkur'anin da ya zo ya sauka yake ba mu labarin ma yau sama da shekara dubu ne wajen dubu ɗaya da ɗari hudu saukan alkur'ani ba kuma kafin alkur'ani Allah ya saukar da shi shekara dubu nawa da mutanen shu'aibu suka ba amina amma ga shi muna karanta labarin su amma kuma Allah ce kamar ba su tsaina komai a cikin ta ba ka Allah ya gano fiya kamar kai ka ce ba a yi su ba babu dalilin su amma bakar kumanta tun daga wancan lokacin har ya zuwa yanzu da muka yi maganan nan suna nan a hannun ubangiji kowa yana nan a cikin kurkuku kuma banda azaba babu abun da suke sha annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan wuta ce ake bujiro da su akan ta safiya da marece hakan nan kuma har tashin alkiyama wa yawma taqumu sa'atu arkilu alfir'ana za ashaddal azab in aka ce tashin alkiyama ta zo kuma sa su a cikin azaba wanda take mai abin nan to yanzu dan wannan taurukan me taurukan me amfana da shi idan baka bi Allah ba ka saba wa Allah maɗaukakin sarki zaka kamar yadda shaidan ke rudan ka zaka ji daɗi to zaka ji daɗi amma na ɗan wani lokaci ne barhatan min zaman da zaran ka tafi shikenan an ajiye ka inda babu abin da zaka iya yi wa kanka babu kuma wani mutum da zai iya zuwa mahaluki da zai maka wani abu dauki misali yanzu mutanen da ake cewa za a dauki mutum ranar lahira a sa shi a cikin ayi akwati a zuba gaurawa shi a cikin akwatin a sa shi a cikin garwashin a rufe akwatin a dauki akwatin a sa wani babban akwati a sa garwashi a dauki nasa akwatin a saka a rufe shi ma wannan ai wani babban akwati a sa garwashi a sa a rufe a gama sai an yi akwati kamar goma ko- ko sama da haka kowane garwashin wuta ne wani a cikin wani kowane a rufe kuma duk a zuba da yan makulayen kuma a dauke shi a jefa shi a cikin wuta yaya zai yi tukunna yana cikin kindimen nan haka haka la ya mutu fiha wala ya haya babu mutuwa a ciki babu kuma rayuwa kuma babu iya ba ba ba babu wanda ya zan halin da kake ciki sai kai kaɗai kai kuma duk a sakamakon sabon Allah na ɗan ƙaramin lokaci ta kaga lafiyar banza ta jawa mutum kada ka mai haƙuri jama'a akan bin Allah madaukakin zagi Allah ka taimaka mana akan biyayya gare ka ka Allah mai guna fiha kamar ka kace wannan mutane ba su taba tsina na komai a rayuwa a cikin wannan gari ba ala jama'a ku saurara ku ji bodan limadiyana nisanta daga rahamar Allah madaukakin sarki ta tabbata ga madiyana ai ma'anan wannan shine ta tabbata ga me mutanen madina ai mutanen madiyana ko yawwa majazil akali ne zukira isbal qarya wa urida biha ahalaha an ambaci sunan garin amma mutanen garin wato kenan ai a- ake nufi saboda haka nisanta daga rahamar Allah ta tabbata ga mutanen Madiyana kama bai da Samud kamar yadda Samudawa ma aka nisanta su daga rahamar Allah a sakamakon wato kenan taurin kansu to maje ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Mm.
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون Mm.
وما أمر فرعون برشيد to mun shiga sabuwar kissa kuma Allah madaukakin sarki yake cewa laqad da hakika arsalna Musa bi ayatina mun aiki annabi Musa wato kenan da ayoyi nan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin aiken annabi Musa da yayi da ayoyinsa da dalilai wanda suke masu rinjaye zuwa ga Fir'auna wanda ke shine shugaban kibdawa a wancan lokacin kuma shine wato kenan sarkin su amma abin da zai baka mamaki shine su mutanen wattabau amr fir'auna sai suka bi maganan maganan fir'auna maimakon su bi maganan Musa alaihi salatu wassalam sai suka ji tsoron fir'auna sai suka bi shi ai wato kenan sai suka bi manhajansa wa maslakahu da hanyar da shi fir'auna ya bi sai suka bi wa dariqahu da hanyarsa filgayi a wajen kirkira ƙarya a jingina ta ga Allah madaukakin sarki da kuma kin karban gaskiya hakan nan suka yi Musa alaihi salatu wassalam mun riga mun san kisan satin da Qur'ani babu izin da zaka je ka samu kan san maganar Annabi Musa ba ya zo musu da gaskiya ya kuma kira su zuwa amma kuma maimakon su bi gaskiyar da suka fahimce ta sai suka bi shugabanni saboda kar wato kenan su zama sun ware gefe ko kuma kara musu azaba Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashidin alhali kuma umarnin fir'auna ba shine shiryen umarni ba lamarin da fir'auna ya dora kansa akai da wanda ya dora mutanansa akai ba shine lamarin wanda yake mai kyau ba saboda jama'a har kullum mutum ya tsori akan abin da yake shine daidai ya jira abin da Allah madaukakin sarki wato kenan zai abin ai laysa fihi rushd maganar fir'auna da tsarinsa babu shari'a a cikin sa lahudan babu shari'a wa inna ma huwa jahalun wa dalalun jahilci ne zunzurutun sa da bata wa kufur wa inadun da kafirci da kuma wato kenan taurin kai da kin bin Allah wa kama annahum ittaba'u fi dunya kaman yadda mutanen fir'auna suka bi fir'auna a duniya wa kana muqaddamuhum ya zama shine a gaban su wa ra'isuhum shine shugaban su kadhalika huwa ah, yaqdimuhum yawm al-qiyama hakan nan ranar tashi alkiyama zai zama ya shiga gaba sai su bi shi kenan ko ina zai tafi da su ila nari jahannama zuwa wutan wato kenan jahannama fa awradahum iyaha ya gangarar da su يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود
Allah madaukakin sarki yace yaqdumuhum yawmal qiyamati zai shiga gaban su ranar tashin alkiyama saboda ai ranar tashin kiyama Allah ce wayo mana da kullu unasin bi imamihim kowane mutane zamu kira su da shugaban su kowane mutane zamu kira su da shugaban su saboda ka wayannan ma a karkashin wanda suke su je wannan ma a karkashin wanda tawaga tawaga tawaga tawaga tawaga to haka shi sa yana da kyau mutun ya nazari ya ga ina ya kamata wato kenan ya sa ya sa ya sa kansa a ciki zai shugabance su zai gangara da su ranar tashin alkiyama wato kenan zuwa wuta haka ne wa bisa wurgil marud tirin da gangarawar mutanen da za a gangara su in an ce warada yawanci wato kenan an fi- an fi wato kenan a larabce an fi jingina shi zuwa ga bakin kogi duk inda kwari yake ruwa yake zaka samu wato kenan lo abin nan ne saboda ka ruwa daga sama yana gangarowa ya zo ya shiga cikin abin nan din to mutumin da zai je ɗiba ruwa zai gangaro gangaro da har ya zo da ruwa yake inda ruwa yake don water fine is all level ruwa kullun yana kasa kasa ne baya hawa sama ko yawwa fal harbu sayl lil bakalil ali ruwa ka gina hawa tudu ba karamin yaki bane amma gangarawa abu ne mai sauki to in mutum zai je ɗiba sai a ce warada ya gangara to yanzu sai aka yi isti'ara a nan maimakon ana gangarawa gurin ruwa a ɗebi ruwa a sha a yi sanyi a yi wanka a ɗebo a yi amfani da shi su kuma za su gangara wuta kenan kamar wutar ita ma a kwari take daga inda suke in za su nufaci wuta gangare za su yi kasa kasa kasa kasa kasa har su fada cikin wato kenan raminta to shi ne allah maɗaukakin zai ce irin wannan gangarawar alhali ana gangarawa a ɗebo ruwa a sha a ɗebi ruwa a yi wanka a ɗebi ruwa a ji a ji- a- a- a dafa abinci su ko suna gangarawa su faɗa cikin wato gidan wuta Allah madaukakin yake titir da irin wannan wato kenan gangarawa bi isal wirdu al mawrud tir da wannan gangarawar wanda wato kenan aka gangarar da su gangarawa bai yi wato kenan dadi ba to mu je malam wa utibu fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah bi sarrifil mawfud Allah madaukakin sarki yace fa sa fir'aunu rasul fa akazna fa akzan wabilan ko saboda ai fir'auna ya saba dan haka Allah madaukakin sarki ya kama shi irin kamu na narko fa kazzaba wa asa thumma adbara a wata aya kenan ya saba da wato ana so a tabbatar da cewa maganan fir'auna ba ita ce shiryayya ba na aka ce dama shi fa asa fir'aunu rasula ya saba ma manzo to haka tunda ya saba manzo kaga ba zai zama kan gaskiya ba ko aka ce fa kazzaba wa asa ya karyata abinda ayoyin Allah suka zo da shi da abinda Musa alayhi salatu wasallam ya ga masa wa asa kuma ya saba sun ma'adbara sannan ya juya baya ya ƙi karɓar gaskiya ya sa ya tafiyarsa faha sharafa nada ya sa aka tara masa dutanen misra a lokacin ya kira su ya gaya musu magana faƙala ana rabu kula ala ya ce ni ne babban allanku kuna da alloli da kuke bauta a ito ni ne yanzu na naɗa kaina ni ne babban allah don haka aka zafi allah na kalan akirat allah maɗaukakin sarki sai ya kama shi irin kamu irin wanda ba taɓa yi a mutanen ƙarshe ba ballantana wata kenan na farko inda fi zalika la ibratan ko to wannan akwai wato kenan abin da haka Allah yake cewa ku dubu kuma hoyo malkiya bata fa'ara da humun narbi saboda wurin da maru ranar lahira zai shiga gaban mutanansa ya gangara wuta da su to sai Allah ya ce wa utbi fi hadhihi ai ma'ana hadhihi dunya sai ya zama an bibiye su a cikin wannan duniyar dame la'anatan da tsinuwa duk lokacin da aka ambaci fir'auna sai dai tsinuwa ta zo ta sai dai a ce fir'aunan la'in fir'aunan la'in duk lokacin da aka yi magana fir'auna maganan kafirci ake in an yi magana musa alayhi salatu wasalam nan ne ake maganan wato kenan abin nan don haka daga lokacin da fir'auna ya zo yayin sa har ya zuwa yau ana karanta tarihin fir'auna amma du maganar ko cikin bible ka shiga musa and moses and pharaoh za ka samu faro din nan shine wato kenan jabberi shine iblisi dan haka ba magana alkhairi dangane da abin haka kuma sauran cikin littattafai haka kuma sauran cikin wato kenan alqur'ani dan haka duk maganar da ake a duniya abin da ake bibiyar sa da shi shine wato kenan la'ana wa yawmal qiyamati sanan ranar tashi alkiyama nan ma kuma adba'anahum ziyadatan azaban nar zamu biye su da wata wata la'anar kari akan la'anar da aka musu a nan gidan duniya shine mai wato kenan azabar wuta za ta zama wato kenan kari akan la'anar da aka musu wato kenan a nan duniya waye mai kiyamati waye mai kiyama bisa rifdil marfud mujahid yake cewa zidu la'anatan an kara musu wato kenan tsinuwa yawmal kiyamati ranar tashin alkiyama fatilka la'anata da haka la'ana ta zama wato kenan guda biyu akan wato kenan fir'auna da mutanensa an tsine musu a duniya an ƙara tsine musu wato kenan a lahira ibn ali ibn abi talha yake cewa daga abdullahi dan abbas bi sarfidil marfud dinnan abin da ake nufi la'anatu dunya wal akhirah wato tirda la'anar wanda aka la'ance su ko tirda tsinuwa a ce an tsine wa mutum to tir da irin wani tsinon da aka yi masa ballantana ma a ce tsinon hatta kai guda biyu a duniya an tsine musu wato kira a rahira ma an tsine musu me ya kawo haka kin bin gaskiya kuma kin bin gaskiya yana tare da duk wanda yana matsala tana tare da shi akan duk mutum da baya son gaskiya a kowane lamari a rayuwar duniya to mu je malam lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata nan wanda muka da daidai Allah mu daukakin sarki ya amfana da mu da shi ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gara da mu kuskuren Allah mu daukakin sarki babu ikon gyara ya kuma yafe mana masha Allah